نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nau'ikan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, salati da tsira da aminci su yawaita ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, a wannan masallaci na Salmanul Farisi, a wannan unguwa ta sabon gari da kwandage a wannan ƙasa a wannan gari da magaram wannan ƙasa ta Nijar muke ci gaba da tafsirin ma'anonin Alƙur'ani mai girma wanda yake maimaituwa mako-mako muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya amfana da mu cikin abu da muke fada ya sa kuma mu yi aiki da abu da muke ainihin fada idan ba abin ba a tura cikin wannan sura suratul rum mun tukake a aya mai lamba ta 39 fadin Allah subhanahu wata'ala wa ma ataytum min riban لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون زام تاشي آية من لمبة أربعين فإن الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وهو الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى يا فدا waɗannan ayoyi Allahu allazi khalaqakum Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicce ku thumma razaqakum kuma shine wanda yake arzuta ku thumma yumitukum sannan kuma shi zai karɓi rayuwanku thumma yuhyikum sannan kuma shi zai rayar da ku ya tayar da ku a wata rana wanda ba dukokanto akan zuwanta to sha Allah ce hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay hal min shuraka'ikum shin a cikin ababen tarayyanku da kuke hadawa tare da Allah man ya fa'alu akwai mai aikata min zalikum cikin waɗannan ababen da Allah ya ambata min shay'in da daga wani abu daga ciki na rayarwa ko arzutawa ko kashewa aga ita bai ba sai an faɗe ta ba amsar ba sai an ba sai an bada ta ba sai Allah ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala da dukaka amma yushrikun game da abin da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka da shi zahara al-fasadu fil barri banna ta bayyana a ban ƙasa ta bayyana a tudu ta bayyana a kwararo da saƙo Allah ce wal bahar da teku Allah ce ba komai ya haddasa wannan bannar ba shine bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suka yi tsowarwarinsa saboda abinda mutane suka aikata da hannayensu Allah ce kuma wannan banna ta bayyana ne liyuziqahum domin Allah ya ɗanɗana musu ba'd allazi amilu sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un ko sun dawo akan addinin su wannan aya ta farko faɗin Allah subhanahu wataala Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna wannan aya tana nuni akan gajiyar da duk wani wanda ake bauta ba Allah ba Allah yake bayani a fili cewa duk wani wanda za a bashi haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan rayuwa to a tabbata cewa shin yana da wannan manya-manyan al'amura shin yana arzuzawa ko yana kashewa ko kuma yana rayarwa to duk wanda ba yi da waɗannan ababe manya-manya a hannunsa to bai cancanci abota masa ba wannan gina cewa bauta ka cukanta Allah ce subhanahu wa ta'ala aya ta biyu kuma da Allah ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi yawa yau malaman tafsiri sun tafi akan cewa banna da ta bayyana a ban ƙasa shine abin da ke faruwa na jarabawa da ɗan adam yake haɗuwa da ita na ɓangaren abin da ya shahi kashe-kashe wanda babu dalili babu sababi da ɓangaren ƙarancin amfanin gona da talauci da rashin aikin yi da ƙunci na rayuwa to waɗannan ababen gabaki ɗaya da suke faruwa a tattare da mu to Allah subhanahu wataala sai ce bima kasabat aydin nasu yana faruwa ne saboda abin da mutane suke aikatawa ne za mu gane haka faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin sutun shura Allah ya ambaci irin haka wa ma asabakum min musibatin
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah ce wa ma asabakum min musibatin duk abin da ke samu ku na daga kowace irin musiba ce Allah ya ce to fa bima kasabat aydikum saboda abinda hannayenku ne suke aikatawa saboda abinda hannayenku ne suke tsururi a kansa kai Allah ce ba wa ya'fu an kafir dan ma Allah yana rangwame yana yafiya akan yawa-yawan abubuwa domin da Allah subhanahu wataala zai kama mutane akan laifinsu to ai ma taraka ala zahriha min ولو dabba يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى Allah ce da Allah Allah subhanahu wa da Allah zai kama mutane saboda abin da suke aikatawa a ban kasa to ai da dai Allah ba zai bar halitta daya a ban kasa ba sai dai Allah yana jinkirtawa halitta ne bayi har zuwa wani lokaci da Allah ya riga ya rubuta musu shi sa wa ya afu an kafi dan ma Allah yana yafiya yana ainihin yafewa game da yawan yawan abubuwa kenan ɗan uwa duk wani kunci na rayuwa da muka samu kanmu akai to iya daga cikin abin da muke aikatawa ne a ban ƙasa Allah yake mana sakamako a kansa sai Allah tuni قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لهم يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين kul ka ce musu siru ku yi tafiya mana ku yi tattaki fil ardi a ban ƙasa fanhuru ku yi dubi kaifa kana aqibatu alladhina min qabl yaya ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kasance domin a cikin yin tattaki da yin bulaguro to akwai ɗaukan aya da izina da sanin aikin Allah a bisa bayan Allah Allah ce kana ya kasance aktharuhum mushriki yawa yawan su suna shirka ga Allah subhanahu wataala fa aqim wajhaka ka tsayar da fuskarka ya kai annabi Muhammad lid-dinil qayyim ga addinin nan wanda yake mai kakke min qabli tun gabanin an yi a ce yawmul wani ne yazo wanda la maradda lahu min Allah babu wani mai mayar da shi idan ya zo daga Allah shine yini na ranar alkiyama wannan kuma shawara ce game da dukkan wanda yake cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan dan uwa ka tsayar da fuskarka ka nagartar da halayenka akan addini mai kyakke tun gabanin wani yini da zai zo ba wanda ya isa ya mayar da shi idan Allah ya zo da shi wannan kuma Qur'ani yana karantar da bayan Allah akan su kyautata alaƙarsu kafin ajali ya cin musu su ringa fama cewa da ma Allah ya jinkirta musu sakan ɗaya ko sakan biyu don su gyara ɓannar da suka aikata a baya. Shi Allah ce man kafara duk wanda ya bidirce wa Allah ya kangare wa Allah. Ya Allah ya cewa yawmun la maradda lahu min Allah yawma idin a wannan yini yasaddaquna za su rarrabu za su karkasu kashi kashi inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu za a yi wuta da su wasu kuma za a yi aljanna da su. Allah ce man kafara duk wanda ya bidirce wa Allah to fa alaihi kufruhu sakamakon bidirce wasa da kafircinsa to zai tabbata a gare shi wa man amila salihan duk wanda ya aikata aiki nagari to fa li anfusihim yamhaduna game da kawunan su da suke wa shuhuda ma'ana kan kan ne kake wa shuhuda in ka aikata aikin alkhairi ba ka ƙara wa Allah komai law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum aw qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a da gabaki ɗayan ku duniya da mutanen ku da aljannan ku gabaki ɗayan ku tattaru a guguda na farkon ku da na ƙarshen ku ku zama irin mafi nagartan wani mutum da Allah ya taɓa yi a ban ƙasa malamai suke buga misalin cewa ba a taɓa yin irin annabi Muhammad ba. To a ce kowa ya zama irin annabi Muhammad wajen imani da Allah, da gaskata Allah, da tsayuwa da jajircewa a wajen bin Allah, duka duniya ba mai kangarewa Allah. To Allah ce wannan biyayyar ta ku ba ta tsara min komai a cikin mulki na. Haka kuma da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun ku ku zama to ga mafi lalacewar wani mutum a ban ƙasa wanda ya fi kowa kangara sai a ce fir'auna da a ba fir'auna bane iblisu ne babu wani wanda Allah ya kangare dai a duk duniya irin iblis wanda shi yayi magana da Allah kuma yayi hutu na hutu da shi da Allah kai tsaye kuma har yanzu iya batar da mutane domin rantsuwa da a gaban Allah cewa wallahi ne kuma ba zan gushe ba ina hallaka jinsin dan adam wallahi sai wanda Allah ya kaddara ya fi karfi na akan babi na bangaren taimakon ka ya Allah ko ba zai gushe ba iyayen haka Allah zai jinkirta masa har tashin kiyama kuma gobe kiyama dan adam zai ce Aisha dan ya halaka shi ya ce to ina ka ganni ka gan shi ba amma kuma duk abin da zaka yi a gidan duniyar nan wallahi zuga ka yake in wani abu ne tashi hankali kakka yarda kai za a rena kakka yarda sai inda karfin ka ya kare sai in ka fi karfin sa zaka ga ba kai faɗan nan ba saboda inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam manzara da cewa shaytan yana gudana a jikin jijiyoyi na dan adam irin yadda kaga jini yana gudana haka yake gudana a kullun da safe sai ya banza madagaransa su ne ainihin tawagarsa ya ce ku je cikin ‘yan adam kuru da su akan addinin Allah kuma bayan yamma ta yi kowanne zai zo da sakamakon abin da ya a wannan yini wannan ya ce ban gushe ba ina ziga shi har sai da ya bata da mahaifinsa wani ya zo ce ni ko ban gushe ba ina ziga shi har sai da kashe mutum wani ya ce ban gushe ba ina ziga shi har sai da je shirka ga Allah zai ta faɗa abubuwa da yawa wani zai ce ni ko ban ziga shi ba ina ban gushe ba ina ziga shi har sai da ya saki matarsa zai jayo wannan bawan Allah sai ka shi daman sai karrama shi ya darjanta shi ya ce kai kai aiki wanda ya fi kowanne aiki kowane aiki kima a cikin ayyukan da nake so a aiwatar da shi a yi wani sai ya ce to a rabo arme sai mi kuma to baka san ba bala'in da ke cikin rabuwa aure duka waɗannan laifin sai a aikata su idan an rabu idan an aure a rabuwa aure ta shiga cikin al'umma domin mace in ta rabu da mijinta za ta yi shirka ga Allah wajen bokaye da matsabbata da masihirta sai inda karfanta ya ƙare sannan abu na biyu za ta ɓata dukiya duk abin da ta mallaka na gado da matala da kayan ɗaki da sarƙoƙi ya ta saida a wajen bin masjidta da bokaye sannan abu na uku tana iya ba da kanta a yi zina da ita akan ne aina faruwa mata nawa aka aka aka ɓata rayuwarsu akan haka malami ya ce ba za a yi roƙon Allah ba kaga ta'addanci wai roƙon Allah fa zai ci aida wanda zai ce fa ba za a yi bokanci ba aida da sauki amma ka ce ba za a yi roƙon Allah ba sai an yi zina sai an kawo jinin al'ada sai an rubuta alqur'ani da jinin al'ada sai an kawo dugon mani dai ka san wannan dan ta'adda ne a cikin addinin Allah to kaga dai duk bannar da ake samu a cikin sauran ayyuka to a cikin me a cikin rabuwa aure ana samu ko ga babban musiba shi ƴaƴan da aka haifa ƴaƴa matan wannan yanzu tunda babu uwarsu kan iya wa su shiga hannun wata mace mara tarbiyya ta ɗora musu talla ta ringa sa suna neman wata kuɗi ta ce ko ina za ku nemo ku je gurin samarin ku ƙarshe ɗayan masu zama karuwai su ma ma'ana dai a cikin rabuwa aure akwai sharruka da yawa na rayuwa to shi yasa duk abin da kaga iblis ya girmama wani daga cikin makutansansa makutan cewa akwai shari'a cikin wani abu to shi ne Allah yake ba mu yake karanta da mu cewa duk wanda ya aikata aiki nagari to fari anfusihim yamhadun game da kawunan su ne suke yi wa shuguda Allah ce li yajziyal ladina amanu domin Allah ya sakauta wanda suka aikata ayyuka ayyuka nagari wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka nagari mana suka bada gaskiya kuma suka aikata ayyuka nagari min fadli daga fadlansa innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai sai Allah ce wa min ayatihi يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ومن آياته الله سبحانه وتعالى yana daga cikin manya-manyan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a ban ƙasa ay yursilir riyaha Allah yana aiko da iska mubashiratin tana mai bishara ga bayan Allah akan tsammanin saukar ruwan sama Allah ce wa liyudhiqakum domin ya dandana muku min rahmatihi na daga rahmarsa wa litajriyal fulku domin kuma jiragen ruwa su ringa gudana suna tattaki bi amrihi da umarni na Allah subhanahu wataala wani tabtahu domin ku nema min fadlihi daga fadlansa wala allakum tashkurun kuma saboda ku gode wa Allah wani gari aka daga cikin manya manya ayoyi da dan adam yake tutiya da su a yau a duniya amma baya daukan izina akai mafi girman kayan suri a yau a duniya jirgin ruwa ne za a iya cewa ga wani jirgi nan za a ɗauki watanni ana lodi kuma zai zo ya keta teku ya tafi wata ƙasa mai dogon zango ya tafi da wannan kayan abinci ko kayan alatu kuma a sauke a ɗauki watanni ana saukewa to Allah ce muna saukar da ruwan sama ne saboda teku ya samu ruwa saboda jiragen ruwa su dinga samun damar ketawa don ku samu mai ainihin fadla da wajen Allah to duka wannan Allah subhanahu ta'ala yana yin haka ne saboda masu tunani su yi tunani allura idan ka jefa cikin teku nitsewa za ta yi amma ka riba ga girman jirgin ruwa amma zai keta teku ya bi zango bayan zango amma ya je wata ƙasa saboda a yi kasuwanci to shi da Allah ke ba mu labarin cewa wa min ayatihi iya daga cikin ayoyi manya manya an yursilir riyaha Allah shi ke aiko da iska mubashiratin tana mai muku bishara akan saukar ruwan sama wal yudhiqakum domin ya dandana muku min rahmatihi daga rahmarsa domin irin ya sauka gari zai yi sanyi kuma tsirrai za su mutu sai Allah shi kuma ga wata ni'imar guda biyu ta tafi kuma walitajriyal fulku bi amrihi saboda kuma wannan saukar ruwan sama zai bai wa jiragen ruwa daman gudana a cikin ainihin teku kuma ba dan kuyi ba walitabtahu min fadlihi saboda ku nema daga fadlansa shine kasuwanci domin yawan yawan motocin da kake ganin su a kasashen mu a yanzu ba ta hanyar jirgin sama ake zo da su ba ba ta hanyar kwalta ake taka a zo da su ba a jiragen ruwa da suke zauwa da su duka wannan Allah yana yin haka ne saboda mu san Qur'ani gaskiya ne mu san cewa kuma duk shekarun da za a dauka Qur'ani saboda magana ce ta Allah to babu warware juna a cikin sa wa Allah ke cewa kuma wala allakum tashkurun saboda ku gode wa Allah akan wannan ni'ima wala kad haqiqa tabbas arsalna mun aiko min qablika gabaninka ya kai annabi Muhammad rusulan manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'u sun zo musu bil bayyinati da hujjoji a fili qarara amma Allah ce suka karyata fantaqamna sai muka kama su da azaba fantaqamna muka kama su da azaba min alladhina ajramu ga wanda suka kafirce wa Allah so kangare wa Allah suka aikata miyagun ne suka Allah ce kuma wa kana haqqan alaina lalle wajibi ne akan mu inji Allah nasrul mu'minin taimakon mu'minai domin duk inda mummuni yake Allah ya ɗora wa kansa sai ya taimake ka komin daɗewa shi yasa kawai abinda ake so ka zama ka zama daga cikin masu miƙa wuya amma taimakon Allah ko a yanzu ko a gobe ko a jibi ko gata zai zo maka da taimakon Allah subhanahu wataala Allah ce Allahu Allah shine wanda allazi yursilu riyaha wanda ke aiko da iska fatuthiru sahaban sai ta mummotsa gizagizai su ne hadari kenan fa ya busutu sai Allah ya shunguda wannan hadari fi sama'i a sama kaifa ya sha'u yadda Allah ya ga dama daga wani hadarin ɗaya bisa ɗaya wani hadarin ya baje wani hadarin ya zama alamun kai ka ce ainihin wani abu ne na alamun warwari wani ya baki to Allah shi ne ke shimfiɗa shi kaifa ya sha'u yanda ya ga dama Allah ce kuma wa yaj'alahu wa yaj'alahu sai Allah ya sanya wannan girgije ya zama to kisafan ya zama to ɗaya bisa ɗaya Allah ce fataral wadka sai ga gawal kiya ya khuruju tana fitowa min khilalihi daga tsakkin wannan hadar ba haka bane ba idan ka daga kanka sama sai ga hadari ga walkiya tana fitowa daga tsakkin sa sai Allah ce fa idza asaba bihi man yasha'u idan Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ruwan sama ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa to idza hum yastabshirun sai ka gan suna farin ciki mun samu ruwa an samu ruwan shuka an samu biko an samu kaza suna farin ciki gariba kaga irin yadda alqur'ani yake buga misali Allah ce fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan ruwan ya sauka ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa yanzu ka gani da yawa yawan mutane ya kasance gari ya girma sai ka kawo daga wata unguwa sai ka ga unguwa ku ba a yi ko ɗigo ruwa ɗaya ba sai ga a wani gurin ruwa iya malala kai yanzu ya kai a wasu guraren ma sai ka ga wannan titin nan ana ruwa wannan titin kuma ko ko ko ɗigo ɗaya bai zuba fa idza asaba bihi man yasha'u shine idan Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ruwan sama ga wanda ya ga dama domin Allah ganin damarsa ne yake cewa a saukar da ruwa a nan nan kuma kada a saukar akwai wani bawan Allah wanda manzo Allah yake bada labarinsa wani bawan Allah iya tafiya a dokar daji kawai a cikin ya ga wani girgije ya taho a cikin girgijen sai Allah ya sa ya ji maganar da mala'ika yake fada iya cewa je ka gonar ne ya kama sunansa ka je ka zuba da ruwan sama wani ikon Allah wani bawan Allah yakan zama da gudu ya dinga bin wannan girgijen ya ga wata gona ce wannan girgijen zai je kawai yana zuwa sai tarar da wani bawan Allah a cikin wannan gona ana masa ruwa nashi na musamman a cikin gonarsa shi kuma iya ta gyaggyara kwala ta gona nan ya gyara ruwa iya zuba ana yana gyaggyara bangaren amfanin gonarsa sai zo ya tambaye shi bawan Allah kai kuma wane ne yace me isa kake tambaya ta sai ce da Allah wasu ayyukan alkhairi kake aikatawa tsakaninka da Allah yace to ni da ba ba kowa bane ba illa dai kawai wannan gona da kake gani duk a yayin da na noma ta to ina raba amfanin gonan kashi uku kashi ɗaya ya zama mini iri in dawo in sake shukawa kashi ɗaya na riƙe iyalaina da wannan kashi ɗaya kashi ɗaya kuma in bai wa bayan Allah masu ƙaramin ƙarfi ya ce to wannan shi ne sirrin al'amarinka a kan cewa a cikin girgije ya ne tafiye sunansa ba ce mai sunanka ya ce sunansa ka zace wannan sunanka ne na ji a cikin girgije kuma ya ce ba komai ba Allah ya sa ka samu wannan darajar wala sai don wannan kyakkyawan al'amari da ka riƙe a rayuwarka shi sa duk wanda ya buɗe ƙofa ta ce bako to Allah zai bude masa kowar taimakonsa ai muna da hadisi masu tarin yawa akai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abd fi auni akhihi Allah baya gushewa yana taimakon bawansa matukar bawa yana taimakon dan uwansa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ke sauƙaƙawa yake yassarewa yake taimakawa wanda ke cikin kunci to Allah ya ɗauka wa kansa zai sauƙaƙe ma wannan bawan Allah rayuwa a gidan duniya da lahira shi sa mai taimako ba za ka iya kama shi a gidan duniya ba to shi da anan Allah yake ba mu labarin cewa fa idza asawa bihi man yasha'u min ibadi idza hum yastabshiruna Allah ce wa in kanu din da yake ma min qabl gabannin saukar ruwan sama shine min qabl an yunazzala alaihim gabannin a saukan musu da wannan ruwan sama min kablihi gabannin haka na bublis shine suna masu ɗebe kauna akan rahmar Allah to Allah ce fangur yi dubi ila athari rahmatillah abusa bigire ko kuma alamomi manya-manya na rahmar Allah kaifa yuhil arda yaya Allah yake rayar da ƙasa ba da mautiha bayan kekashewarta bayan mutuwarta to Allah ce inna zalika lamuhil mauta inna zalika lamuhil mauta al-imam ibn kathir ke cewa a nan gurin da Allah ce inna zalika lamuhil mauta ma'ana innal ladhi fa'ala zalika to laqadirun ala ihya'il amwat laqadirun ala ihya'il amwat yace wanda yi wannan al'amarin da ruwa babu shi ruwa ya sauka da babu tsarrai tsarrai su hudu to wanda yi wannan aiki to iya da iko akan mu rayar da matatu bayan mutuwarsu sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukan komai wala in arsalna rihan da za mu aiko musu da iska fara'auhu musfarran su ga amfanin gonan su ya koma fadfadi alamun bushewa to la zallu min ba'dihi yakfurun sai ga su kuma suna cewa Allah bayan haka kaga ai tabi'an dan adam ce in ya samu albarka to baya godiya ga Allah amma duk a yayin da Allah ya jarabce shi to Allah ga kukansa yanzu ka riba ga yawan yawan ƴan kasuwa a yayin da amfanin gona da cimaka ta tashi a shekarun da suka bata ka riba ga ba wanda yake magana sun ci azamar riba amma yanzu amfanin ya riga ya karye kuma jikuka suke yi wannan ɗabi'a ce ta wanda bai godiya ga Allah sai wanda Allah ya ji kansa sai Allah ya ce mu فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون fa innaka la tusmi'ul mauta Allah ce da dai kai annabi Muhammad ba za ka iya ji yadda mamata ba kaga addinin musulunci babu zancen ka je makwantai ko makabarta ta wani dan uwanka ko mahaifinka ka je kana bashi labarin da yake faruwa a gidan duniya domin ba za ka zo ba irin yadda bature yake yi sai ga in mi zai yi mahaifiyar shi ko kuma mahaifinsa to ba wazan mu yi aure za mu yi kaza za mu yi kaza wani ba addinin musulunci bane ba iya abin da za ka yi addu'a za ka yi to Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta ai kai da ɗaya ba za ka iya je da mamata ba ana nufin kafare duk wanda ya nisa game da kiran alqur'ani da sunan manzo ba za ka iya kiransa ba fa innaka la tusmi la tusmi'ul mauta ba za ka iya je da mamata ba wala tusmi'us summa haka kuma ba za ka iya ji yadda kurame ba addu'a a kira idza wallaw mudbirina a yayin da suka juya suka bada baya da Allah kurma iyakan nan kama inda ba bakinka ya kalla ba ai san kana kiransa ba to ina a ce kurma ya juya baya kurame sun juya baya kai ta kiransa ba za ka iya da su ba to duk wanda ya bace wa hanya ta manzon Allah ya bace wa hanya ta gaskiya duk yanda zaka masa wa'azi ba zai saware ka ba sai dai ba wannan ko bai hanawa kai wa'azi zaka ga kana da wani aboki kai iya wa iya ciran kare kare feminijan kai iya wa kana da wani aboki yana zuwa ya ci kudin riba ya je ya amsa kuɗin banki kuɗi da ruwa ka yi wa kana da wani aboki yana aikata zina ko yana mu'amala da matan banza ka yi wa kana da wani aboki ya ɓarawo ne ka yi ta masa wa'azi ya ƙiji to Allah ce idan mutum waye nisa ba ba za ka iya jadda shi ba amma kuma wannan baya hanawa ka ci gaba da wa'azin saboda ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin to iya wata Allah ya jirgi shi gane gaskiya shi ne alaƙi cewa fa'innaka lalle kai annabi Muhammad sallama la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da mamata ba wala tusmi'us summa ba za ka iya jiyar da kurame ba addu'a a kira idza wallau idan sun juya mudbirina suna masu bada baya wama anta kuma kai ma'aikin Allah baka kasance ba bihadil umi zaka iya shiryar da makahu an dalalatihim ko makahi daga ainihin batansu in tusbi'u kawai wanda zaka iya jiyarwa da wannan alqur'ani da wannan shari'a to illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya zamanto ya bada gaskiya da ayoyin mu sune alqur'ani fa hum muslimuna suka zamanto masu mika wuya sai Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الله سبحانه وتعالى شيء الذي وندى خلقكم يا halicceku min da'afin daga rauni shi ne mutum a matakin farko za a haife shi mutum ne wanda ba zai iya ma iya zama ba a kwance kake sai an juya kai da yaro zai kage a bangare kaza bai iya bai da lasisin ya iya juyar da kansa ya kowa bangaren dama ko bangaren hagu yake ya kowa bangaren dama ko bangaren dama ya koma ainihin hagu Allah ya ce ana nan thumma ja'ala min ba'di dha'fin sannan kuma Allah zai mayar da mutum bayan wannan rauni gashi a shimfiɗar goyo sai ya ganshi ainihin kowa ya zama karfa shi ne wanda zai ɗauki kayan nauyi shi zai dinga sunguma duk wani abin da da bai isa ya irin waɗannan abubuwan ba Allah ce tun maja'ala min ba'di quwwa sannan kuma sai Allah ya sake mayar da wannan bawon Allah bayan wannan karfi da ya zo masa za'afan kuma rauni sai biyo baya an su kenan to Allah ce wa shayba kuma da mi da hurhura to Allah ce ya khuluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir lalle Allah masani ne mai iko a wannan ayat kai wallahi ta isa ka nuna maka cewa kai ya kake in ka diba shekarun baya sai ga kana ga kanan kana taswiran rayuwarka ka karami a lokacin nan baka kai ka kawo ba amma yanzu ga ka kai gajiyan karfinka kuma wannan rayuwa haka take tafiya yanzu a bincike da ake yi a yanzu bayan sai ina karanta wata makala aka ce akwai ayyukan da mutum idan ya kai shekara ashirin ma to ya tsuwa akan wani aiki kai kana ganin kana shekara ashirin da ɗaya ko da biyu da uku to a irin wannan aiki aka ce ba a ɗauka mai shekara ashirin ma ya tsuwa to kariya ko irin yadda Allah yake al'amuransa a cikin rayuwa shi sa za ka ga yawan yawan mutanen da suke da cikin gajiyan ƙaryensu ko gane karfin za mutane daga shekara sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin to kana ƙara hawa kana ƙara ƙara ƙarfi a wasu lokutan amma dai ana hawan kuma daga an kai wani gurin kuma maimakon ƙarfin ya yi gaba kuma baya ne zai rinka komowa akwai wata bakara na karanta wani hoto ne aka yi mai tsananin tsawo hoto ne aka yi aka ce amfil ake sa masa duk 'yan watanni ne ko abin da ya kama da wannan an ce abin da ake ba wanda yake wannan aikin kuɗi ne wanda in aka kiyasa su zaka yi mamaki ba kowane ma'aikaci zai iya ɗauka wannan kuɗin ba to amma kuma wani ne matashi an ce bai wuce shekara 16 ko 17 ba ko 18 yake zuwa ya tattaka ya je har zuwa ƙololuwan wannan ainihin antan in ya je ya sa wannan amful ɗin amma ka ce duk wanda ya kai shekara 20 kuma shikenan ya tsuwa ba zai iya ba saboda idan ya hau hajijiya ne to shi zaka gani ai ko da ma bangaren dokan soji ne na ɗan shekara nawa ake so ai sha nawa ake so sha bakwai sha takwas ko in ka kai ashirin ma ya da ciku-ciku da dubara haka Allah yake kai an tsara ganin matashi da ke amma ka fara bugawa ka sani ba to duk irin waɗannan ababen Allah iya maka mai ana maka alama ne na ka gyara mai ka gyara alaƙar tsakaninka da Allah da ga ka da ƙarfi ƙarfin sai ya ringa ragewa yana ragewa har ya kai kuma ga ka katsuwa kuma a kullum ina ƙara gaya muku wallahi duk wani dattijan da ya kai shekara tamanin shekara casa'in a duniya da za ka zo ka ce babu ka kun daɗe a duniya wallahi sai ka kama ka zage shi ne yadda kai ganin kamar jiya aka haife ka shi ma haka yake gani kawai shekarun nan sai kawo baka farga idan ce yau dai milventi kaza domin kaza baka ma san ba ta yi ka rinka cewa har an yi kaza an ka wawaya ka shekaru da yawa a bayan ka to a haka ake har sai lokacin da za a zo a ringa ce maka shekara kaza kai a duniya wallahi ka ringa musuntawa wannan duka iya nuna mana akan mi ribatan lokuta awoyin da ka samu a rayuwanka ka ribace su wajen karatun alkur'ani da ambatan Allah da kyautatawa ainihin bayan Allah da mahaifa da zama da su lafiya saboda manzara ce babu wasu ni'imomi mafi asara da ɗan adam zai asara a kansu a gidan duniya saboda lafiya da lokaci kaga lokaci duk a yayin da sakan ɗaya tafi a rayuwanka ba za ka taɓa mai shi ba kuma abin da ka aikata Allah ya rubuta mala'iku sun shaida akan wannan abu to shine Allah ke karanta da mu cewa Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku min da'fin daga rauni thumma ja'ala min ba'di da'fin sannan ya mayar da ku bayan wannan raunin kuka zama to kuwa kuna da ƙarfi thumma ja'ala min ba'di quwwa sannan ya mayar da ku bayan wannan ƙarfi kuka zama to da'fan masu rauni sai ga gashi nan dattije ya kai girman da ma ba zai iya taka ba sai an ɗauke shi alhali da shi ne mai ƙarfi ma ka yi ewa a wannan unguwa ko a wannan gari Allah yake cewa wa shaiba da kuma furfura ya kulu kuma ya sha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir lalle Allah masani ne kuma mai iko akai kaga an kawo shaiba ana da Allah ce wa qad ja'akum an-nadhir yawa yawan malaman tafsir suka ce anan gurin mai gargadi ya zo ce aina murmura ma'ana duk a yayin da kaga gurgura a jikinka to alamar mutuwa ce take maka sigina amma kaga a yanzu a ce akwai gurgura zamu daga an ce shi a shi gurgura ce ta gado shi a gidansu ma haka ya taso almuhim dai akwai gurgura ko to shikenan ka lissafa ka kai duka wani iya nuna mana yanda malamai suke ainihin bayani akan bangaren abu da shahi wannan rayuwa sai Allah ce ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون Allah ce wa yau mata kuma sa'a, ka tuna a yinin da iyama za ta tashi in ji Allah yuqsimu al-mujrimuna masu aikata miyagun ayyuka za su yi rantsuwa a gaban Allah cewa ma labitu ghaira sa'a wai ba su zauna ba a gidan duniya in banda awa ɗaya kawai sa'a ɗaya duk irin yadda suka rayu a gidan duniya wani ya yi shekara sattin wani ya yi saba'in amma za ce ya Allah mu dai ko awa ɗaya mu a gidan duniya ba Allah ce kazalika kamar haka ne kanu yufakun so kasance ana karkatar da su a gidan duniya akan gaskiya yanzu ma sun rikice sun imauce sun kasa gane cewa nawa suka zauna a gidan duniya Allah ce wa qala alladhina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi za su ce wal imani Allah ya ba su imani za ce laqad labistum haqiqa kun zauna a gidan duniya fi kitabillahi a cikin hukunci da rubutawa da kaddarawa ta Allah tun daga haihuwarku har zuwa shekaru kaza shine ila yawmil ba'si zuwa ga lokacin tashin kiyama fa hadha yawmul ba'si to wannan dai rana ta tashin kiyama kun kareta walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku kun kasance ku san wannan ba a duniya kun kareta kun ce kawai daga duniya kawai shikenan an shiga kabari in ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr Allah ce fa yawma idin a wannan yini la yanfa'u alladhina zalamu ma'azratuhum alladhina zalamu waɗanda suka aikata zalunci to la yanfa'u ba zai amfane su ba ma'azratuhum kawo hamzar su a gaban Allah wala hum yusta'tabuna kai ba ma za a ba su dama kawo hamzarin ba ma domin kaga ai sai ka zo kana cewa ai abu kaza ne da kaza ya faru to amma za a tausaya maka to ba ma za a baka damar yin kawo hamzarin ba sai Allah sun ta'ala ke cewa ولقد حقيقة ضربنا من بقى وللناس كمتاني في هذا القرآن أولنا القرآن من كل مثل قدك من مثال دزاء الورد شيء أي إيمان دا الله ولئن جئتهم دا ذاك ذمس بآية دا آية فلا يقولن الذين كفروا وأن سو كافر شيء وألا ذاك شيء إن أنتم إلا مبطلون هو إنما هو من إلا مقنتا هو هو مقريتا shi Allah subhanahu wa ta'ala ce to fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqq lalle alqawrin Allah gaskiya ne wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun wadanda suka zamanto ba su sakankance ba game da zawwata shin kiyama kada su korta da kai ka nemi gaggauta musu da azaba inji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce dan Allah ce kazalika kamar haka ne yatba'u Allah Allah yake sanya rufi ala ala qulubil ladina la ya'lamun azukatan wadanda ba su sani ba inji Allah Allah ce fasbir kai hakuri ya kai annabi Muhammad inna wa'adallahi haqq lalle alqawrin Allah gaskiya ne wala yastakhifannaka kada ainihin su baka tsoro ko kuma ka nemi a gaggauta musu da azaba su ne allazina waɗanda la yuqinuna ba su kanta ba game da ainihin azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul luqman sura ce da Allah subhanahu wataala ya sanya mata suna sunan ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya yabe shi a cikin alkur'ani inda yake wasu malamai sun yi kwarin cewa annabi daga cikin annabawa na Allah sai dai babu wani dalili daga Allah ko manzon Allah da yake nuna cewa luqman annabi ne sai dai maganar ta fi rinjaye shine bawa ne daga cikin bayi na Allah subhanahu wataala sai Allah ce alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani game da waɗannan huruful muqatta'a Allah ce tilka wannan ayatul kitab ayoyi ne na littafi alhakim wanda yake cike da hikima inji Allah hudan wannan littafi shiriya ne wa rahma kuma tausayi ne da jin kai Allah ya ce lil muhsinina amma ga masu kyautatawa kamar mai tambaya iya tambaya su wane ne almuhsinin sai Allah ta sune alladina waɗanda yuqimuna salata suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka ta dukiyoyinsu idan Allah ya mallaka musu wa hum bil akhirah kuma sun kasance game da tsayuwa game da ranar lahira hum yuqinuna sun sakantance ba sa kokonto akai to kaga wannan iya daga cikin manya-manyan al'amuran da suke nuna mutum cewa ya tabbata mutumin kirki ne kaga duk a yayin da kaga mutum iya kiyaye sallah to ba mai kiyaye sallah sai mumuni duk a yayin da kaga mutum Allah ya bashi dukiya da zai iya fitar da zakka kaga ya tsaya iya fitar da haƙƙin Allah a bisa gaskiya a bisa daidai to alamun cewa ya yi imani da Allah sannan kuma abu na uku shine mutum ya sakankance babu wani ɗarɗar ko shakka ko kokonto cewa wallahi tabbas Allah sai ya tsaye da kiyama domin akwai mutanen da suke bautar Allah kawai suna bauta ne a wuta cewa to in har an tada kiyama da gaske akwai Allah to mu dai mun yi sallah to kuma wannan imanin gaba zai amfani gaba a gaban Allah shi yasa sai an samu mai yaqini almunafi lishak shi ne cikakken sakankan cewa wanda yake kore kokonto cewa lalle tabbas gobe kiyama Allah sai ya tsayar da ita baka wani kokonto ko kuma shakka akai kuma malamai suka ce akwai alamomin da ake gane cewa wani bawan Allah ya yi imani da ta ranar kiyama shi ne duk a yayin da mutum iya iya kokari duk abin da Allah ya haramta kuma Allah yake hushi da irin wannan aikin kaga kana kokarin kiyayewa dan Allah ba dan riya ba to alama cewa lalle ka san cewa za a tara kuma za a tambaye ka duk wani abu da ya zamanto kuma Allah ya yi umarni a kansa kuma zai kama wanda bai tsayu akan aikata wannan aikin ba da laifi to sai da karfinka ya kare wannan alaman cewa ka yi imanin cewa lalle Allah zai tsaye da kiyama sai Allah ce masu irin wannan ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shiriya ta ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu rabauta wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari akwai wanda yake sayan lahwal hadisi shine sharholiyar magana ma'ana yashashiyar magana magana ta banza li yudilla an sabilillah domin ya batar da mutane bi ghairi ilmin ba tare da sani ba ba tare da ilmi ba wa yattakhidha huzwan kuma yake rikata a matsayin izgili to Allah ce masu irin wannan ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba ma'abuciyar wulaƙanci da ainihin ƙasƙanci to a nan ne ma suka cewa wannan lahawar hadith shine ainihin alghina shine ainihin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe shi yasa duk a yayin da kaji zuciyanka waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sun zauna a cikin zuciyanka to wallahi ka tuhumci rayuwanka akwai matsala al-imam ko kuma shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ce da dai san waka da san alqur'ani ba su haduwa a cikin zuciya guda yace in alqur'ani ya tabbata a zuciya dan adam yake jin daɗin alqur'ani maganar Allah kuma yake haskakuwa da hasken alqur'ani to duk wasu kaɗe kaɗe da waƙe waƙe za su bar wannan zuciya amma duk a yayin da kuma kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suka samu zama a cikin zuciya to ba yadda za a yi kuma ƙwar'ani zo zauna a wannan gurin saboda ziddani ne la ya shi tabi'ani kishiyoyi ne guda biyu da musu haɗuwa amma sai ka ji bahaushe a cewa taɓa kiɗi da ba karatu wannan ba gaskiya bane ba wallahi sai daga taba kidin da kawai ka gori amma karatu daban kidi daban ba yanda za a yi hanya ta hada ka da shedari a guri guda domin malamai a bincike da suka yi yawan yawan kangarar da ake yi wa Allah a ban kasa tana samun asali ne daga wake-wake saboda akwai kaɗe-kaɗe kawai na ba na kowa ba da mazinata ne akwai kuma kaɗe-kaɗen da suke tayar da sha'awa in kaga an kunna wannan kaɗe-kaɗen a gurin taron samari da 'yan mata to ana tara masu sha'awa ne don su yi zina shi sa duk wata ɓanna a ban ƙasa za ga ta hanyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ake shigowa da ita duk wata hanya ta lalacewar 'yan mata da samari tana samun asali daga wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye wasu don Allah ka diba ka ga irin yadda ake kaɗe-kaɗe na orchestra a nan garin kai yanzu din yarinya da za a zo makaɗi iya kaɗa ganga ta shigo cikin bainan maza da mata tana rawa duk wanda zai kalle da matsayin mai take agunsa ba matsayin macen kirki ke kallanta ba wannan zai sa kira tsare wannan waka za ta ga wannan ya kira ki wannan ya kira ki saboda me tunanin shi kawai mazinaciya ce ki to saboda me sa a cikin kaɗe kaɗe duk wani sharrin rayuwa yake kuma wannan abun yana ƙara mu muna ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a irin wannan gari ruwan namu yara sun zama ƴan mata ƴan islamiyya amma sai mu ga wannan orkestra din sai ƙara ƙaruwa ke a cikin garin nan kuma babban bala'i daga ana sallar magariba kusan masallaci suna kidan su ana sallar isha'i kusan masallaci suna ainihin kidan su kuma abun mamaki za ga wasu matasa ne matsiyata an san su ga suna a unguwa su ne sai koma waɗannan makaɗa duk irin waɗannan ababen muna fatan Allah ya yi mana wannan bala'i matasa Allah ya fahimtar da su cewa wannan hanya ce ta halaka ba hanya bace mai ɗorewa shi ne Allah yake cewa ba dan komi ba li yudilla an sabilillahi domin su kautar da mutane akan hanya ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce masu irin wannan ka ainihin musu bishara amma ba bishara bace mai albarka ba bishara bace ainihin mai alkhairi sai Allah ya ce fabashirhum ka musu ainihin mummunar ainihin bishara shine ainihin liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhu hudwa ala ce ulaika lahum azabun muhin wannan suna da azaba ma'abuciyar wulakanci da kaskanci wa idza tutla alaihim ayatuna duk a yayin da aka karanta musu ayoyi in ji Allah walla mustakbiran sai kaga ya juya baya yana mai girman kai yana mai jiji da kai yana cewa mu za a gayawa mu za a karantar da mu alkur'ani ai alkur'anin mu ba za a gaya mana shi ba ka an lam yasma'aha kai ka ce bai ji ba ka anna fi udhnayhi waqra Allah ce kai ka ce a cikin zuciyar shi akwai wani abu mai nauyi da ya danne zuciyar alkhairi nan ba zai shiga ciki ba sai Allah ce mai irin wannan fa bashiru bi azabin alim ga masa bishara da azaba ma abuciyar hadisi Allah ce innal ladina amanu wa amilus الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة نعم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina amanu lalle wanda suka bada gaskiya da samuwar Allah wa amilus salihati suka aikata ayyuka ayyuka nagari to lahum jannatun na'im wa'annan suna da aljanna ta ni'ima Allahumma ja'alna minhum Allah ya ce kuma idan sun shiga cikin ta khalidina fiha za su dawwama dawwama ta har abada a cikin ta wa'adallahi haqqa kuma alkawarin Allah ne na gaskiya wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mabuwaye ne mai hikima Allah ce khalaqa khalaqa samawati Allah shine wanda ya halarci sammai bakwai bi ghairi amadin ba tare da wani gimshiki ba tarawna ha da kuke gani gari ba kaga irin yadda girman sama yake amma babu wani wata wani abu wanda yake rike da wannan sama din girmanta sai to kasan mai wannan aikin girman sa ya girmama ɗan ruwan haka ƴar ƙarama metar ɗaya a gida sai ka nemi ginshiki hudu dukkan za ta tsaya amma ka diba ga girman sama kuma abin da ke saman ma na mala'ikun Allah shine babban abin mamaki wannan manzo da cewa sama ta yi ƙara kuma ta cancanci yin ƙaran domin babu wani gurin da mutum zai iya ajiye hannunsa ba ce akwai wani mala'ika yana yi wa Allah sujada ko ruku'i ko kuma yana yi wa Allah tasbih kuma girman mala'ika za ka diba ka gani kuma amma duk nauyin wannan saman Allah bai sa mata wani gimshiki da ya takare ta ba to duka wannan Allah yana nuna mana girmansa a cikin ainihin halittu kaga wannan zai sa idan wani ya mutu ga ce ai mutuwar ba ne ta sa yau aka yi kaza sai ka ga to kai wannan bawa Allah ba kusan Allah bane ba kai wane ne dan halitta sai an karuwa a banka na'am baka canza komai ko baka sa komai ya faru a duniya kuma ka diba ka ga irin abin da zai tara maka hankali yau idan Allah ya karɓi rayuwanka idan wasu matasa sun yi niyyar yin wani abu na ɗan su ko wani kaɗe su da raye su gagawanka a mutuwar ba za ci ba ai wane ya mutu ba za a ci gaba da sha'unan duniya ne mun bai hana komai kan iwa a kona gidanka ne kan iwa a titin gidanka ne har da ana cewa wani wa an yi rasuwa ce a wannan can ta rage masu haka za su bada matasan mu ne yanzu shi sa kenan kawai ba ka da wani gata in ban da Allah kawai ka yarda da Allah wallahi mutane sai karfinka baka isa ka iya yarda da mutane a ban ƙasa ba to duka Allah yana gaya mu haka saboda mu san matsayin mu a gidan duniya shi ne Allah Allah yake cewa khalaqallahu samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa yajifa fil ardi aban qasara wasiya manyan manyan duwar wato su zaman to turabu ga ƙasa shi ne an tami da biku domin kada kada ta girgiza da ku wa baka kuma Allah ya ɗe dafiya a cikin ƙasar min kulli dabba daga cikin dukkan nau'ikan dabobi abin ƙasa ɗan adam da dabobi da sauran ƙwararka wa anzalna Allah ce muka saukar mina sama'i daga sama ma'an ruwa fa ambatna muka tsirar fiha a cikin ƙasar min kulli zaujin daga dukkan nau'ika na ƴaƴan itace karimu masu daraja masu amfani ga mutane Allah ce haza khalqullahi to dai waɗannan dai halittu ne na Allah fa'aruni ku nuna mani ma za khalaƙar lazina mitoni abinda ba Allah wanda ba Allah ba suka halitta. fa'aruni ku nuna mani ma za khalaƙar lazina mitoni shi ka ce allazina min dunihi waɗanda ba Allah ba ma za khalaƙa suka halitta babu duk abinda suke gani a ban ƙasa to halitta ne mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ce bal bari dai الظالمون الظالمين في ضلال مبين سنة cikin bata ainihin mabayyani ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان